إذا العليم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فأترمنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحكيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان- إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل إلى الذين كفروا وبنجد يتشي كافري رانا الكيامة إذا أنزو ذا أساس وتا تسيسي كشي رنسو يباتي su husata da rayuwar nasu rayuwar nasu suke jin haushi kai me yasa ma na aikata wannan me yasa ma aka yi ni to sai ubangiji ya ce wannan hushin da kuke yi da wannan takaicin da kuke ji Allah ma ya ji haushinku lokacin da ake kiran ku zuwa ga imani kuma ba ku yi imani to karshe su suka ce rabbana amattana istataini wa hayatana istataini ubangiji ka kashe musu biyu kuma ka raya musu biyu rayuwa na farko babu su suna cikin babu ainul adam sai Allah ya samar da duk ya samar da su ai da babu su ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون to sai aka halicce su da wani dan kasa da wani dan ruwa walakantacce shine ruwan mani kaga da babu sai aka zo aka halicce su bayan an halicce su sai aka zo aka kaga wancan mutuwa ne sai ga rayuwa bayan ga rayuwa kuma suka girma kuma aka kashe su kuma aka sake tada su alkiyama sai rayuwa ya zama so biyu mutuwa ya zama so biyu sai suke gaya wa Allah kuma duk abin da kafirai za su faɗi ranar alkiyama bature ya ce is too late abin ya riga ya yi late abin ba zai umfana ba imani daga nan duniya ake yi. aikin lada kowane iri ba a yin sa lahira ba a yin sa wani hisabi sai dai ana aikin lada a cikin kabari idan mukaminka ya kai shi ma mukami ne idan kana da wani aikin da kake wa Allah kullum maza su na cewa khairul a'mali adawama hawa in qalla mafificin aiki aikin da za a yi kullum ko da ko aikin dan kaɗan ne to ya zama dai kullum ana yin sa la yamallu Allah ta tamillu shi Allah bai kosawa sai dai ku ku kosa amma shi Allah bai kosawa to ana so ka samu wani aiki wanda kullum za ka rinka yi a ɓoye wannan ba sai jama'a sun gani ba ba maganar sallah ba shi sallah ai kowa na ganin ka kana yi ba maganar azumi ba wannan na kowa da kowa ne kowa yana yi a wai wai ni daban za ka yi da bi mukami irin na annabi Musa ya ya gaya ma Allah ubangiji ina so ka bani wani aiki na daban wanda zan rinka yi ba tare da kowa ya san shi ba sai Allah ya ce Musa ka rinka la ilaha illallah sai ce a ya rabbi daban nake so ba wanda kowa ya sani ba sai Allah ya ce masa Musa ka rinka la ilaha illallah ya ce ubangiji la ilaha illallah Allah ya ce Musa da za a ɗora sama bakwai ƙasa bakwai bisa ma'auni a kawo la'ilalallahu kalma guda a ɗora bisa ma'auni to la'ilalallahu sai yarin jayi duk saman nan bakwai to kaga mukamin musa amma duk da haka yana neman aiki daban da zai rinka yi irin wannan ne sai na ali ya zo sai manzon allah ya ce ya rasulallahi ina so ka bani wani abu ya kunu khasatan bi wanda zai zamanto ni kadai ne kakkeɓa da wannan kamar da muka yi bayani annabi salama ya gaya ma abbas cewa je wannan sallah na tasbihi shi aka ba duk wanda ya samu ya samu ta hannunsa ne to sai na ali yana bukatan wani aiki yi mukami irin na aliyu da faɗaɗa irin na aliyu a cikin sha'anin addini da jarunta irin na aliyu wanda ya isa ya yi tsayin shi kawai a sarkin yaƙi idan ana maganar yaƙi aka kawo sayyidina ali an kai ƙarshe ga yaƙin fa shine jarumi ga maganar ilimi shine kofa mazalaci ana madinatul ilmi wa aliyu babuha ni ne binnin ilimi aliyu ne kofar ilimi ga wannan mukami sannan sai na ali yana cikin waɗanda suka haddace alkur'ani su tara a lokacin manzalasin salama sannan sai na ali na cikin masu kwana na fila sannan sai na ali yana cikin masu ciyarwa har ma allah ya yabe shi akan ciyarwa yana da cikin waɗanda allah ke yabo akan ciyarwa amma duk waɗannan abubuwa sai ya zo ya sami manzon allah ya ce ya rasulallah ina so ka bani wani aiki wanda zan rinka yi ne kaɗai annabi sallallahu ya ce masa aliyu qul la ilaha illallah kamar da Allah ya gama Musa ka ce la ilaha illallah sai ce ya rasulullah annasu kullum yaquluna la ilaha illallah wa anna uridu hasabi kowa na kiran la ilaha ni ina so ka bani nawa ne ni kadai sai manzo Allah sallallahu ya ce aliyu kawo hannunka sai rike hannunsa sai ce rufe idanunka sai rufe idanu sai manzo Allah ya masa la ilaha illallah so uku la ilaha illallah la ilaha har sau uku sai ce to na baka wannan ka je kai kai to kaga wannan duk da mukamin shi yana neman wani aiki wai da zai kebe da shi shine wanda ya samu nan wannan la ilaha da annabi ya bashi fa shi ma lokacin da zai bar duniya sai kira ɗansa sayyidi Hassan sai ya bashi sai da Faduma ta haifi yaya guda hudu yaya hudu ta haifa sai da Faduma tana tare da Aliyu sanan sai na Alin nan lokacin da yake tare da Faduma diyan manzo Allah bai aure ba bai yadda ya aure ba don ba zai hada ta da wani ba sai bayan rasuwanta sale ya auri wasu mata sun kai ma guda hudu amma ita faduma tana da 'ya'ya guda hudu tana da hassan tana da husaini na ce akwai wata uku tsakanin su sai tana da muslim tana da umar kulsum tana da umar kulsum mace guda daya tana da muslim namiji tana da wa'annan tagwaye mazaje to lokacin da sayyidina ali zai bar duniya sai ya kira hassan din nan shine babba a cikin 'ya'yan sai ya lakana masa wannan la ilaha illallah da annabi ya bashi shi ma duk da cewa suna la ilaha illallah fa amma tunna wannan daban ne ana bukatar aiki daban da zaka rinka yi wanda ba tare da kowa ya sani ba shi ma sai di Hassan da zai bar duniya yana da almajiri ana kiransa Hassan Ajami sai kira shi ya ce babana ya bani wani aiki da manzo Allah ya bashi kai ma bari in baka shi ma Hassan Ajami da zai bar duniya yana da almajiri ana kiransa Mahmudu Karhi shi ma sai kira shi shi ma sai bashi shi ma Mahmudu Karhi sai ba almajirinsa sirru saqashi shi ma sirru saqafi sai ba almajirinsa Imamu Junaidu wa fi zamanin Junaidu intisharat wilaya to da yazo zamanin Junaidu sai abin ya watsu da yawa wa kasida Abdul Qadir Jailani wa ka Ahmadu Rufai wa ka Ibrahim Ad-Dasuki wa ka Ali Al-Khawasi wa ka Abdul Mashishi ga sunan da yawa kowa sai ya karba wannan ma ya karba wannan ma ya karba suna ake kira dariqa su kuke ji ana kira dariku asalinsa daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma asalinsa daga sayyidina Ali ne to amma da yake dukkan su jikoki manzala ne sai abun ya fadada wannan ya jana shi yanan wannan ya jana shi yanan amma dukkan su wanda ka bi to ranar alkiyama zai sadaka da manzon Allah ne to ana son aiki da daban da mutum zai rinka yi na daban kamar misali yanzu yan ɗarika suna da aikin da suke daban kullum za su yi lazumi da sahi istighfari ɗari salatu annabi ɗari la ilaha ɗari da la'asar za su yi in sun zo wajen wazifa za su yi to irin wannan aikin da ba dole ba shine in ka je kabari za a baka dama ka ci gaba da yi za a buɗe maka kabarinka a faɗaɗa maka kabarinka maza Allah sallama ya ce nayi Isra'i na ga Annabi Musa yana nafila cikin kabari saboda mai yawan nafila ne gashi yana nafila cikin kabari akwai kaburburan da zaka je ka duba a buɗe maka ka gani ka ga me shi zaune yana ibada akwai bawon Allah da aka yi a Misra baya da aiki sai jana'iza kuma sai zan babba a cikin jana'iza kuma mutumin nan mutumin Allah ne bawon Allah ne salihi ne yau a karatunmu na gidan rediyo mu yi bayani akan mutumin da ake kira salihi to wannan mutum yana cikin salihai mutanen kirki to yana ba da labari ya ce shi a jana'iza ya ga abubuwa da yawa tuna baya da aiki sai binne gawa ya ce ya taba zuwa ya tona wani kabari an zo za a gina kabari sai aka tona wani wuri ashe tsohon kabari ne ya ce ina tonawa sai na ga wata mace kwance kamar tana kwana amma ga turaren miski yana gangarwa yana shiga cikin bakinta tana tsotsa turaren miskin nan amma fa kamar tana kwana kuma ta mutu ne shi ma karan kansa ya ce ba a san adadin shekarunta ba kuma ba a san wani irin mukami take da auren Allah ba ya ce da muka ga haka sai muka mai da ƙasa sai muka rufe ya ce sai kuma rannan mun zo mu yi jana'iza ya ce mun gina kabari irin yadda ake gina kabari a share sai ya shiga cikin kabarin saboda suna yin lahadu ne akwai shakku akwai lahadu lahadu in an gina an gama daga gabas sai a sake gina ya ce sai ya shiga cikin kabarin ya share kabarin ya ce ko da ya shiga cikin kabarin ya share sai ya ɓace cikin kabarin sai ya ɓace sai sai ga wani fi wani wuri gashi nan ba iyaka sai ya shiga ya ta tahiya sai yana ta gani abubuwa kala kala ashe ya shiga barzahu ya ce sai iske wani zaune kan gado gadon na zinari gadon na walƙiya ga shi rungume da alƙur'ani yana karatu alƙur'ani sai ce masa kai mai ka zo yi nan ai lokacin ka bai babi nan ka hita ya ce ko na bi nan sai na gane waje na fito waje kaga wannan da ke karatu alƙur'ani a nan duniya baya da aiki sai karatu alƙur'ani gashi ya je kabarin an bude masa kabarin an ɗora shi bisa gado an ba shi dama ya ci gaba da karatu alƙur'aninsa ya ce to wata rana wani bawan Allah ya rasu ya ce sai muka rako gawan har yau shi yake ba da labari ya ce da muka zo sai matar shi mata biyo gawan da mata aka zo makabarta ya ce da muka zo sai na shiga cikin kabarin tun ni ne ake ba gawan aji ya ce an miƙo min gawa na karbi gawan zan aji a ƙasa daga gehe sai na ga jirgin ruwa bisa ruwa a cikin kabari ga jirgin ruwa kuma bisa ruwa ya ce ga jirgin tare da mutane sai aka ce ni miko muna gawan miko muna gawan yace sai na mika musu gawan sai suka wuce da shi yace mutane na nan saman kaina suna jira na in fito cikin kabari ina fitowa kafin in yi magana sai matar shi ta ce ka ba su yace na ba su ta ce to waya mu tafi kaga matar take tambaya ka mika musu yace na mika musu tace to shikenan mu tafi tuna ka mika musu gawan wai cikin kabarin ya shiga amma ga jirgin ruwa ya zo har bakin kabari kuma jirgin ruwa na tare da mutane cikin jirgin ruwa kenan kaga wasu irin mutanen kirki ne ko annabawa ne ko sahabbai ne shi ma da yake na kirki ne yana a cikin su to ana so ka samu aiki da zaka rinka yi ko da yaushe wanda ba wanda ya ganshi ba wanda ya san shi sai Allah bancin wannan ma da ake na bayyane yanzu kamar zikirin ga da 'yan dariƙa ke yi in sun je kabarin su za a bude musu kabarin su tai za a ba su dama a cewa ci gaba da abinka domin ba na wajibi ba ne ba na dole ba ne sallah dole ne akan kowa azumi dole ne akan kowa zakka dole ne hajji dole ne sunan rukunan musulunci amma duk wani aiki da zaka keɓe ka yi wannan wanda ba dole ba to shine ake baka daman ka yi abinka a cikin kabari saboda haka kowa ya kokari ya samu aikin da yake tsakanin shi da Allah wanda ba wanda ya sani wannan aiki ya zamanto shine zai cece shi yanzu nan da zamu je makabarta nan wurin airport din nan da Allah zai yaye kabarin gaba daya zaka ga abubuwan mamaki kala kala a makabartan nan yanzu wani na nan zaune yana karatu alqur'ani wani na nan kwance yana zikiri wani kuma na nan bisa azaba ana kai masa azaba wani kuma na nan na kwana shi kwana yake yi bai ma san abin da ake ba don mutum yakan je kabari ne daidai mukamin shi wani in ya shigo da an gama masa tambaya sai a ce kwanta kai kwana ba mai damun ka sai tashi alkiyama wani in ya shigo shi ba a yi masa tambaya sai dai a sauke shi barka da zuwa barka da zuwa sai a bude masa wurin a ce ci gaba da ibadan nan da kake yi ci gaba da abinka wani kuma in ya zo da zuwa kafin ma a yi magana sai an bashi kashi an kai mai azaba kafin ma a tambaye shi wani ma in ya zo ko tambayan baya masa azaban kawai za a ci gaba yi masa wani kuma in ya zo dan hukunci shi dan kaɗan ne don akwai wanda aka yi ma bulala ɗari a cikin kabari laifinsa bai fi bulala ɗari ba aka ce mai bulala ɗari aka yi mai bulala ɗari shikenan aka ce kwanta an yahe mai kenan to saboda haka kowa yakan je ciki ne da irin abun da ya tana da ya tafi da shi to idan an same ka kai mai yawan ibada ne na daban da ka zo kabarin ka sai a bude maka sai a ce ka ci gaba da abinka to shine ake bukata ga kowane musulmi kafirai na gaya ma ubangiji rabbana amma tana suna ta yi waye tana ta ta yi fatar Allah bai zo bina fal ila khuruji min sabil ubangiji ka kashe musu biyu ka raya musu biyu gashi mun faɗi da bakin mu mun faɗi cewa lalle mun yi laifi fa atarafna bi zunubina mun huruci da zunuban da muka aikata ubangiji fal ila khuruji min sabil ko akwai hanyar da zaka fidda mu in mun je duniya ba za mu saki aiki ba ba za mu ƙara yi irin wannan ba Allah ce na ai da za mu kawo su duniya da su sun sake maimaita irin wannan aiki ai inda za su zo duniya za su aikata shi domin in suka zo duniyar sai a mantar da su da abin da suka yi da sai a mantar da su da ah, yanzu nan dukkan mu wake iya faɗi inda ya fito kafin ya zo duniya akwai wanda zai ce kafin a haife shi ga inda ya zauna eh ya kowa ya mance kenan ai da wani wuri kake kafin a haife ka to yanzu ina ka fito ka zo nan duniya ka mance baka ma sai da ka fito ba to shi kenan da ma za ka je lahiran ka dawon kuma sai a koma haka ɗin ai shi Allah shi ya mantar kuma ko yanzu ɗin da za a maido su ɗin sai su zo su mance sai su sake su aikata irin wannan aiki kuma a mai da su lahira su ce ubangiji kuskure ne saboda haka Allah ya ce a'a babu duk wani hanya na hita alam ya ce ku nazirun minkum ba mu aiko muku annabawa ba ne ai mun aiko muku annabawa إذ جاءتكم رسلهم من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله mun aiko muku manzanni sun zo ta gaba sun zo ta baya cewa kada ku bauta ma kowa sai Allah ba ku ka ku bauta ma kowa qalu law sha'a rabbana la anzala al malaikata fa inna bima ursiltum kafirun sai suka ce kai da Allah ya ga dama da malaiku zai aiko ba mutane ba ba kai ba ba ku ba da malaiku ya kamata Allah ya aiko ubangiji ya ce da mala'iku ne laukar fil arzi mala'ikatu yamshuna muna inna la nazzalna alaihi malakan rasula da mala'iku ne ke tafiya bisa ƙasa to da mala'iku za mu aiko musu manzanni yanzu nan da Allah aka aiko mala'ika wa zai tsaya har mala'ika ya zo kusa da shi wa zai tsaya har ya ji sako mala'ika mala'ika ba da in ka ganshi zaka mutu gaba daya Allah ya ce to tunda kuna mutane shi yasa muka aiko mutane ina ma ana basharun mislukum yuhi ilayya anna ma ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa wailul lil mushrikin dukkan annabawa sukan ce to mu annabawa ne mu ma mutane ne kaman ku sai dai ai muna wahayi an aiko mu akan ku saboda haka kowa ya kokari kafin a je inda zai ce Allah ka maido ni in gyara Allah ce ba za ni maido ka ba don koda na maido ka ba za ka gyara ba wala udduna udna mu ma kuma kuka kara mu ma za mu kara abin nan da kuke yi in za ku kara aikata shi mu ma za mu kara aikata muku wannan azaba na'am Allah ya ce walau ruddu la adu liman hu anhu wa inna lakazibun da mun maido su da sun koma tsohon aikin da suke Allah ce makaryata ne
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون والحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي الله كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله علي الكبير ذلكم وانا عذابا da muke muku zalikum muyi muku ne dali wannan azaba sanadiyarsa bi annahu domin idza du'iya Allah wahdahu idan aka kira Allah shi kadai aka ce ku zo ku bauta ma Allah shi kadai kafartu sai ku kafirce to shine sanadiyan wannan azaba wai wannan zalikum din ishara ne zuwa wannan azaban da ake ciki kamar su sun tambaya ne ubangiji me muka yi ne me yasa ka sa mu wuta sai ce a'a ai na sa ku ne wannan azaban da nake muku ba da banza nake muku shi ba na yi muku shi ne bi annahu iza duyallahu wahdahu kafartum idan aka kira Allah shi kadai sai ku butoce ku ce ba ku yi imani ba ba ku yarda da abubuwan da ake faɗi na Allah ba gara ku kowa ya gyara aiki kuma gara kowa ya imani lahira lahira ba wasa bane bayan Allah sun yi tsaye sun yi iyayensu sun yi iya kokarinsu akan lahira ai wani wani bawan Allah a Rum amma shi ba ba annabi bane amma mujtahidi ne akwai waɗanda ake yi bayan annabawa waɗansu ba annabawa bane amma jarumai ne kuma alkur'ani zai kawo su kaman haliru ba ba annabi bane fa waje da abdan min ibadina ya iske bawa daga cikin bayinmu da annabi ne da an kama sunan shi akwai wanda ma za a kama sunan shi kuma shi ba ba annabi bane wa Isma'ila wa Idris wa Zulkifil wa Isma'ila wa Yasa wa Zulkifil kaga yana kawo Zulkifilin nan ubangiji can ya ce kullu min as-sabirin dukkan suna cikin masu hakuri nan ya ce kullu min al-akhyar dukkan suna cikin zababbi to akwai waɗanda ake kamo sunan su ba annabawa ba amma saboda jarunta da kokarin da suka yi cikin addinin musulunci a rum ai wani mutum ana kiransa Shamsun sunansa Shamsun to wannan shamsun shi ba ba annabi bane amma mahaifiyarsa mamarsa sai ta masa wasici ta ce shamsun abun da nake so ina so ka yi jihadi a cikin addinin musulunci ina so ka yi aiki a cikin wannan addinin musulunci ya zama to ka kafa wannan addini da ƙarfinka addini ya kafu saboda shi mutum ne mai ƙarfi kuma mutum ne jarumi to shi kenan sai ya fara yaƙi mutanen zamaninsa kuma gumaka suke bauta ma akwai manya-manyan gumakan da ake bauta ma amma shi sai fara yaƙansu in ya yi wa'azi ba a yadda ba sai ɗaura yaƙi in ya yi wa'azi ba a yadda ba sai ɗaura yaƙi shi kaɗai a ya fara samun mutane to ashe abin ya kai masu kafiran ko a'a su rasa yadda za su yi su halaka shi sai aka biyo ta matarsa mafi yawan manyan mutane an kashe su ne ta matansu kamar misalin annabi yahaya ta hannun matar shi aka same shi akan yanka kamar da ake yanka rago haka akan yanka shi amma da matar shi aka hada baki kamar sayyidi hassan jika manzon allah dan sayyidina ali dan sayyida faduma ta matarsa aka bi aka bashi guba ya ci to akwai hanyoyi da yawa da aka bi ta mata aka cuta ma manyan bayan allah to wannan mutum da ake kira shambusun din nan sai aka rasa da za a yi a halaka shi sai suka suka samu matan shi kafirai suka ce mata za mu baki makudan kuɗi masu yawa muna so ne mu kama mijinki ta ce ai bai kamuwa kuma kun sani jarumi ne sai suka ce a'a ai mu ne za mu shirya miki hanyar da za ki bi muna mu samu mu kama shi ta ce to shi na yadda rauni imani irin na mace sai ta yadda da haka ɗin sai aka kawo kuɗi mai yawa sai aka bata sai aka samu yaggwai wasu irin yaggwai yaggiyoyi masu ƙarfi aka bata aka ce in yayi kwana ki ɗan ɗaure shi in kin ɗaure shi ki kira mu ta ce to babu komai ya zo ya kwanta ɗakinta ya fara kwana har yayi kwana sai ta kama shi ta ɗan ɗaure da yaggiya ta tabbatar da lalle ya ɗauru shikenan sai ta kira su ta kira kafirai ta ce ma kafirai ku zo na kama muku shi ko da kafirai suka zaburo da dawakai da ya ji kukan doki da ya zabura sai mike tsaye biya goya ya kace su ya mike tsaye sai ce mata me yasa sai ta yi dariya ta ce na gwada ka ne in gani ko kai namiji ne ashe mai gida na namiji ne ka ji makirci irin na mata mata bala'i ne ba wai ta gwada shi ne ta gani ko namiji ne ashe mai gidanta namiji ne shi gidan sai rabu da ita ya ci gaba da yaƙi a kan addinin musulunci ya ci gaba da yaƙi sannan kuma abin ya kai ma kafiran ko a'a sai suka kira ta suka ce abinda muke so yaya za mu yi mu same shi ta ce to ni kan tun an ɗaɗɗaune shi ya kuce abin da za a yi bai kamuwa sai suka ce a'a ki bari za mu baki ƙarhuna masu ƙarfi in ya yi kwana ki ɗauko ƙarhunan nan ki tattaushe shi da su wadda bai iya tashi ko ya motsa ta ce babu komai aka ja kawo manya-manyan karafa aka tara mata ya kwanta ya yi kwana ta kwaso karafu da nan ta zo ta tattaushe mai gidanta da ta tattaushe shi ta tabbatar da bai iya motsawa sai ta kira su sai kafirai suka zaburo da dawakansu ko da ji karar dawakai sai zabura sai watsi da duk karfunan da suka gaya mike sai kowa juya sai ce mata wai menai miki ne menene sai dariya ta ce wallahi ina gwada ka ne in nuna ma duniya ina da namiji mai karfi saboda ka ina gwada ka ne in ga iya karhin ka kuma na ga lalle ka gagara ka san shi komai yana tafiya ne bisa ga sukul muqadirati ila awqatiha Allah na kora komai ne zuwa lokacin shi da lokaci yayi sai mata ta tambaye shi wai kai yanzu ba yadda za a yi kasar nan duk duniya kenan ba mai ima yace ba mai ibin yanzu ana so a kama ka bai ce ai ban kamuwa a kwana a tashi a kwana a tashi ranar sai ta ce kai ka gaya min idan ana so a kama ka ya za a yi sai ce mama na ta gaya min abu guda za a yi min a kama ni in ba shi ba duk duniya ba abun da za a kama ni sai ta ce to ka gaya min mana mine ne ta ce ni ban gaya miki ta ce a kai ka gaya min haba ina da jarumi kaman ka sai ce mama na ta gaya min cewa duk ran da aka kama gashin kaina aka daure a itace to ana iya kama ni ta ce a kai haba lallai ka wannan ka kai namiji shi kenan tana fita sai ta gaya ma kafaran sai suka ce to abinda muke so ki kama mana shi ki daure ya zo ya kwanta ya fara kwana sai ta kama gashin kan sai ta daure a itace sai ta kira kafaran ko da ya zamu da sai gaza tashi ko da ya zaɓi sai gazarta shi da zuwan kafirai sai suka kama shi da suka kama shi akwai wani babban basaraki a lokacin shi ne ake bauta ma kuma shi ma yana da gumakan da yake bauta ma sai aka ja ka kawo shamsun din nan jarumin nan sadaukin nan mujahidin nan mujtahidin nan sai aka kawo shi cikin jama'a aka tara dukkan jama'an ƙasa baki daya aka ce ga wannan da ke zagin allolinku ga wannan da ke ce kada ku bauta ma allolinku ga wannan da ke kakkashe mutane ga wannan da ke abu kaza kaza yau gashi an kamo gashi ɗaɗɗaure kuma ga matar cikin su nan inda yake ɗaure a nan ne ya gaya wa Allah ya ce Allah na roƙe ka Allah ka ba nasara akan kafiran nan Allah kada ka bari kafiran nan su yi nasara a kaina kuma Allah ka taimake ni akan kafircin nan Allah ka ɗaukaka musulunci nan inda yake tsaye shi sarki ai mai kato mufa ya zauna tare da jama'ansa nan ma ga kutane ba iyaka duk an taru ana kallon sa yana ɗaɗɗaure da fila a nan inda yake tsaye da ya juya da ya ja filan ya girgiza duk rufan da ke wuri sai zube duk rufanan da ke wuri sai suka faɗo kan mutane aka yi ta mutuwa kowa ya ta mutuwa gaba ɗaya jijjiga wurin da ya yi sai da ƙasar ta girgiza baki ɗaya sai mutane suka fara mutuwa masu gudu suka fara gudu yanzu kan ya kuce dada sai jihadi ya tashi dama shi ne sai yan mutanensa sai fara jihadi sai fara jihadi har sai da ya kafa musulunci kuma sai da ya nasara to kaga wannan mutum guda ne tilo ya yi wannan aiki gashi ya ijtihadi kuma ya kafa wannan addini a wurin din kuma ya ijtihadi kuma Allah ya taimake shi to har kullun inda zaka ijtihadi akan Allah Allah zai taimake ka manzala sallama yana yabo sai na umar yana ce umaru la ya khafu law matla'in umaru bai jin tsoron zargin mai zargi idan kana kan gaskiya ko kana aiki na kwarai ko duk duniya za a taru a zarge ka ina ruwanka kuma ko duk duniya za a taru a ka ina ruwanka kai dai kana naka ne saboda Allah kuma kana tafiyan ka ne akan Allah kuma dama da dai ba za ka zama wani Allah ba sai ka sha wahala shi Allah yana da kishi bai so a hada shi da komai a cikin zuciya ba a hada Allah da komai in ka hada Allah da wani abu to mukamin ka da saura za ka kai mukamin da bai daukan komai manzo Allah sallama ba wanda Allah ke so cikin halitta irin manzo Allah sana shi karan kansa manzo Allah yana son Allah fiye da komai amma sai ya dauko son sai da Aisha sai ya sa a zuciyar shi sai ya ji yana son Aisha annabi na son Aisha domin duk ran da ya je ɗakin ta tauran nan yakan wuni yana murmushi ne yana wuni yana dariya sahabbai sun gane yau ina yake ɗaki Aisha yake to nan kowa zai kai mai kyauta sai nan za a kai mai kyauta to zai ji daɗin kyautan kai hatta Jibrilu ya gane in annabi na ɗakin Aisha yakan sauko cikin ɗakin fili saboda son da yake mata to wai saboda son da yake mata sai Allah ya kishi yaya za ka so ni ka so ta sai Allah ya saukar da ya mata jarabawa nan da aka yi mata إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تسبوا الشر بل هو خير لكم ayoyin nan da aka sauke akan munafikan da suka jefe ta da sharri zinadin nan an yi haka ne don a sosa zuciyar shi to shi Allah yana da kishi in dai zaka so Allah zaka tafi a cikin Allah to zaka samu jarabobi da yawa daga mutane akhrajuni min makani duna zambi gaira anni huba da fil jinani to shine wannan in dai zaka tafi cikin Allah ne to zaka samu jarabawa kamar da Shamsun din ne samu haka dukkan bayin Allah suke samu gidanku a fara kinka yan uwanka na kusa su fara kinka na kusa da kai su kika na nisa ma su kika haka dai zaka yi tafiya har ka kahu to in ka kafu akan wannan abun da shi zaka tafi ranar kiyama kana shiga cikin kabaninka da shi za a baka kai ta wannan aiki naka kuma da shi zaka tashi ranar kiyama saboda haka kowa ya kokari ya zama cikin wayannan bayan Allah ربنا أمتنا اثنتين وأيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فلا لخروج من سبيله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله علي الكبير فالحكم لله حكمتنا الله ne gaba ɗaya hukunci na Allah ne gaba ɗaya kuma zai dawo a hannun Allah kowane hukunci aka yi nan duniya kullum muna faɗin an ji alkiyama sai Allah ya sake shi sai dai an ɗora shi akan adalci shine ya tafi akan hukuncin alkur'ani Allah ya ce a yi annabi ya ce a yi ayi hukunci haka nan to wannan hukunci ya zauna amma idan hukuncin din ya saba ma alkur'ani ko ya saba ma karantawar manzon Allah to wannan hukunci sai Allah ya sake shi fal hukmu lillahi hukunci na Allah ne shi ya hukunta sa ku cikin wuta saboda rashin imani aliyun Allah nan madaukaki ne kabirun Allah nan mai girma ne maulana yana cewa idan ka ce Allahu akbar da ka san irin girman Allah da zaka narke eh baka san shi ba yi ka da ce akbar din amma baka sai da girma yake ba to Allah aliyun ne madaukaki ne kaga wannan suna na Allah aliyun ya dauki wannan suna ya ba manzon Allah ya dauki wannan suna ya ba sayyidina Ali shi ma ana kiransa aliyun gashi nan har yanzu ana kiran mutane aliyun kuma Allah ke dauke da aliyun domin shine madaukaki aliyun kuma azimin kuma shine mai girma in ana maganan girma duniya gaba ɗayanta Allah ya ce girmanta bai kai rabin fifikin sauro ba a wurinsa to sai aka ce shi Allah na da girma girman Allah bai ganuwa ba a duniya ba ko a lahira bai ganuwa ba gare ni da kai ba ko ga kowa ba bai ganuwa domin hatta masu Allah wa'anda suka san Allah suka narke a cikin Allah sukan tafiya cikin Allah ne sukan tafiya cikin shi bai da iyaka ai Allah bai da iyaka shi Allah bai da sama irin wannan kuma shi bai da ƙasa mu ne ke da wannan shi Allah bai da dama bai da hagu Allah bai da gabas bai da yamma Allah yana nan ne dim tajalli ne yana nan dim kuma ba inda ya fara balle a ce ga inda ya kare kuma shi Allah bai da gehe da a ce ya kare nan akwai wani abu nan kenan shi ma abin ya zama Allah to Allah bai kare ba yana ko ina ya tafi girman kuma ba wanda kuma duk abun da ka gani a duniya Allah yana cikin Allah yake ba abun da bai cikin Allah a babu shi shi Allah ba wai abun na can a gehe shi ma yana gehe bane a'a shi ko ina yana nan ne komi yanzu nan mu ma cikin Allah muke duk abin da ka gani duniya gaba ɗayan da cikin Allah take lahira gaba ɗayan da cikin Allah take saboda Allah bai da gehe Allah bai da bangare kuma babu inda babu shi ya mamaye ko ina shi ya sa girman shi ya gagara jiya mun yi bayani akan mala'iku masu ɗauke da al'arshi annabi ya ce daga nan kunnensa zuwa nan tafiyan wata dubu saba'in ba wata bakwai ba kamar da na yi bayani wata dubu saba'in daga kunnen shi zuwa nan tafiyan wata dubu saba'in to idan mala'ika guda girmansa kunne kawai zuwa nan wuyan kenan tafiyan wata dubu saba'in ina ga girman mala'ikan ina ga girman mala'ikan to idan mala'ikan girin ke da girma haka nan ina ga wanda ya yi mala'ikan saboda haka shi Allah aliyun ne maɗaukaki ne azimun ne mai girma girman da hankali bai kama shi yasa da ya kira ɗan adam ya yi wannan su budu raba kuma da ziyar lakon walazina min kablikun lalakun tattakun ya ce ya ku bani adama dukkan ku zo ku bauta min sai dukkan bani adama gaba ɗaya da mutane da aljanu sai aka zo za a bauta mishi sai aka tambaye shi to a cikin bautan wanne ne ya fi sai ce sallah a azamar ibada ita ta fi sallah ta fi komai cikin sauran ibadu domin sai sallah ya samu sauran abubuwa ke samuwa kuma da zarar an rusa sallah duk komai ya rusa kada ka yi foundation toka cewa in baka da sallah kana da zikiri bai ɗauka sallah yana tafiya bai tafiya shi kaɗai sallah sai ya la ilaha ba tafiya ita kaɗai sai ta ga sallah a bayanta to sai ce kowa ya zo ya bauta masa Allah wani bauta ya fi ya ce sallah sai aka zo za a yi sallah sai aka ce Allahu latifun Allah ce a Allahu sami'un Allah ce a Allahu habun Allah ce a duk suna Allah da zaka kamo bai yadda ba Allah sai ka ce Allahu akbar wai nan a nuna maka kai ba kowa bane ba kowan kowa bane ba ka da mukami ba ka da girma da kanka ka ce Allah mai girma tunna ko Allah na da girman da kai baka san iya girman ba to ka aje duk abu da kake tare da shi a cikin zuciyanka a yanzu za ka yi magana da mai girma a sallah babu kalmar da za ta shiga sai akbar in ka zo ka yi niyan sallah sai ka ce ai duk sunan Allah sunan Allah ne arrahman sai ka fara karatu sallah ba ta yi ta lalace kuma kaga sunan Allah ka kira amma kuma sallah ya lalace sai dai ka ce Allahu akbar wai Allah mai girma girman da kai ma baka san irin sa ba na ubangiji da kansa yana kira ne akan girman sa
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا wa ma yatazakkaru illa man yunib huwa allazi shi Allah nan siffofin shi ne muke faɗi tun daga hemin tanzil kitabul azizul alim gafir dhanbi qabil tawbi shadil liqab har inda ya kawo nan wai duk yana ba da siffofin Allah ne ka san Allah ka san wani irin Allah ke gare ka idan ya yi magana ya yi wa'azi ya yi wa'azi zai kawo girman wanda ake bauta ma don bai kamata ka bauta ma Allah baka san shi ba anan sallana cewa Allah ya ce farifuni qabla an ta'buduni ku sanni kafin ku bauta min to sanin Allah yana da hanyoyi ne da yawa akwai hanyar da wani zai bi ba shi wani zai bi ba domin yana tafiya ne daidai matsayinka daidai hankalinka annabi yana cewa haɗibu nasu bi qadari uqulihim ku yi magana da mutane daidai irin hankalinsu sare yana cewa a jawo mutane da hikima fad'u ila sabila rabbika bi hikimati wa mau'izatil hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi abinda za a gaya ma wani yayi imani ba shi za a gaya ma wani ba abin da za a gaya mu wancan ba shi za a gaya mu wancan ba kowa da irin fahimtar da Allah ya masa kuma kowa da irin yadda ake kiransa ubangiji cewa wallazi yurikumu ayatihi shi Allah nan shine wanda ke nuna muna ayoyinsa kullum wa fi anfusikum afala taqilun ko da akan ka ma ko da akan ka baka da hankali ne ko da akan ka wa idhal ibli kayfa hulikat ubangiji ce ka dibi raƙumi mana yadda buka halice shi ko ta rakumi ma ya kamata ka gode ma ka gane Allah yi kawami gaba ɗayan halittar Allah in ka dibi halittar Allah ya kamata ka san Allah saboda kai ka san ba mai iya yin irin wannan halittar sai shi ka zo ka diba za kaza duk bala'in batu da har yau bai kaza ba ya taɓa yin kaza ya sake da za ta fiya da ranta bai yiwa dukkan halitta gaba ɗaya na Allah kai wai ba kaza ba kwaɗo ma ga ta nan ya isa ga gane Allah don kai baka iya kwaɗon komi iliminka kana yi kai kwado irin na Allah ne ba ka iya yi to wannan abubuwa gaba ɗaya wai Allah na nuna mana ayoyinsa ne yadda za a zo a bauta masa a gane shi ka san Allah da kake bauta maka kake bauta ma shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza wa'annan duk ana kiransa inza saboda su kafiran makka idan annabi ya ce musu kaza su ma sukan ce kaza in an ce musu kaza su ce kaza sanadiyar da suka tambaye shi kenan wai kai shi ya rasulullahi shin kan allan ganaka allan gidan suwa ne na zinari ne allan gidan suwa ne na azurfa ne allan gidan suwa ne dagwali ne a takwali ake kira allan gidan suwa ne ga yadda yake shin kai naka allah yaya yake ka gaya mana irin naka allah sai aka sauka mai da kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad cewa ni allah na Allah na shi kaɗai ne bai haihu ba ba a yi shi ba Allah bai haihu ba ba a yi shi ba na taɓa ku bayanin sai na Umar kafiya musulunta cewa shi iccen da biyu ne yake bauta ma duk wani abu da ba Allah bai za a bauta masa wahala ake yi fa masu bautan nan ba karamin wahala suke ba ko ne ne sai na Umar lokacin nan iccen da biyu ne yake bauta ma kuma wai in dabino ya nuna sai ya hau ya jijjigo abin shi su ci sai sun koshi a sa adda a sassare da binon a ci sai an koshi kuma an tashi a ta bauta mai kuma duk masu bautan abubuwa haka suka yi na muku bayani mai bautan nakiya wanda ake zuwa a yi nakiya a kawo masa ya mai da shi kamar mutum in lokaci ibada ya yi sai ya ɗauko nakiyan sai ya aje sai ya masa bauta in ya gama sai ɗauki nakiya ya sa cikin jaka ya ƙara gaba in lokacin bauta ya yi ya ɗauko shi aji ya masa bauta haka yake kullum Allah da iko komi na da lokaci kuma komi na da iyaka da Allah ya kawo ƙarshen shi zai shiryar da shi ya sa shi cikin musulunci sai ya je daji ya je daji yana yawo sai lokacin bautan ya yi sai ya ɗauko wannan Allah nashi na nakiya ɗin sai ya aje gaban shi sai ya bauta mishi da ya gama kuma sai Allah ya jarabe shi da yunwa da kishin ruwa kuma gashi cikin daji kuma ya ɓace yarsa duk abun da zai ci kuma ga nakiyan gana shi nakiya ne kuma shi ya tabbatar da nakiyan na ya ji zuma shikenan yana kallon Allah nashi dai ya dade yana kallon Allah sai cire kan Allah sai canye sai cire hannu sai canye kahin ka ankara ya canye Allah nashi gaba daya to kaga mafi yawan duk masu irin wayannan bauta abubuwan da suka yi da hannunsu ne suke bauta ma to da ya zo musulunta in ya zo bayan mazala ke zama sai ta dariya ya ta dariya mazala ya waiga ce wani kake wa dariya ce bari in yi dariya rasulullah wallahi na tuna lokacin da muke cikin daji da kiya fa nake bauta ma fa ya sularanin da na jin yi waccan ya abina na yi to da ba don musulunci ya zo ba zuwa zai yi wani kuma ya dauke shi ya tawon yawon bauta masa shi yasa har kullun Allah ke faɗin siffofinsa ko da yanzu wani wanda ba musulmi ba zai tambaye ka wai wane wai ina naka Allah ya Allah naka yake to siffofin Allah shi zaka kamo ina da wani aboki a cikin gari ya je London lokacin sun yi tafiya da mai martaba nan sarki da suka je London yana ban labari ya ce sai aka sauke shi wani hotel to inda aka sauke shi sai aka haɗa shi da wani yaro bature wani saurayi aka ce to su kwana ɗaki guda domin shi ya je wani aiki ne sai aka haɗa shi da wancan bature ya ce da dare ya yi sai shi bature ya sauko suka je suka sha giya suka bugu sai ya kira shi ya ce kai so mana kai maka sha giya sai ce ai ni ban sha ya ce a Muhammad kake boye ma Muhammad na can ba zai ganka ba nan London ne ai ba zai ganka ba ba yana can siyan ku ba nan ai ba zai ganka ba saboda ka zo ka sha abinka sai ce a shi ba zai sha ba to kaga a shi fahimta cewa Muhammad yake boye ma ko ba zai gan shi ba to da zai zo sai a bashi siffofin Muhammad din sai ya gane lalle zai gan shi to haka ma maganar Allah yake shi Allah siffofin Allah ake kawowa ga wanda bai san Allah ba sai ya gane Allah shi yasa kullun wa yurikumu ayati fa ayyi ayat fa ayyi ayat la tunkiru kullu yana nuna musu ayoyi yana nuna mana ayoyi to wani aya kake ai karyatawa fa bi ayyi ala rabbikuma tukazzibun to wani baiwa ne da wani ayoyi ne na Allah za a karyata babu kuma a kanka za ka gane Allah a waninka za ka gane Allah shi yasa Allah ce wa yurikumu ayati wa yurikumu ayati wa rasulukum min as-sama'i rizqa sane yana saukar muku da arziki daga sama Allah kadai ke yin haka nan malam duk duniya ba mai ruwan sama ba wanda isa ruwan sama Allah kadai ke ruwan sama na'am wa ma yatazakaru illa man yunib amma ba mai wa'azantuwa ba mai ganewa illa man yunib sai mai komawa ga Allah dama ce fazkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kai zikiri ya rasulullah kai wa'azi wa'azi yana amfani masu imani idan mutum bai da imani idan aka yi wa'azi wa'azi ba zai amfane shi ba manzo Allah sallama yayi wa'azi wani kafiri ya ce ah wuta Allah alkiyama za a yi kaza za a yi kaza kafirin sai taka da kafa sai je bisa bola sai ɗauko kashi na wani tsohon dabba da ya zo gaban annabi sai murje kashin kashin ya koma gari kashin ya zube sai ce to yanzu kashin nan Allah kana iya tada wannan kashi ya dai koma gari haka Allah kana iya tada shi maza Allah ce Allah na zai tada kashin kuma kuma zai maka azaba kafirin ya ba da baya kaɗan sai ga tsawa ta zo tutarwa shi baki ɗaya kuma yana cikin azaba to shi Allah yana nuna ayoyinsa ne ta koyaushe da za a gane shi ya ce amma ba mai wa'azantuwa sai wanda Allah ya ganar da shi ai abu jahali ba abunda manzo Allah bai nuna mishi ba duk ina abun da ake nuna ma bawa sabon manzon Allah su dubu ɗari ne da dubu ashirin sabon shi amma kowane mutum guda annabi ya nuna masa mu'ujiza daban wanda bai taɓa nuna ma kowa ba to su ma kashiran ba irin abubuwan da bai nuna musu ba sannan dukkan annabawan da aka aiko fa sai an aiko su da abubuwa da aka aiko annabi Musa abubuwa aka bashi daban kala daban daban wanda na Musa tisa ayatin bayyinatin fasal bani Isra'ila Allah ya ce mun bashi mu'jiza guda tara guda tara zuwa wajen Fir'auna don tsayi a tsamo Fir'auna daga halaka a cikin mujojin nan fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kumala wad dafadi wad dama atun fasala fastakbaru wa kanu qamal mujrimin Allah ya ce dukkan mujojin nan Fir'auna annabi Musa ya nuna masa wannan ya ki imani a nuna masa wannan ya ki imani a nuna masa wannan ya ki imani daga ƙarshe Allah ya ce fastakbaru suka yi girman kai wa kanu qamal mujrimin suka zo mutane masu kangarewa to wa ma kunna mu'azzibina kina tana wa rasula to shine Allah yake gaya muna ko da ya nuna ayar sai ya ga dama za ka yi imani sai ya ga dama kafuran maka ba abin da maza su bai nuna musu ba har da wannan wata wannan wata da kake gani annabi ya kira wata har ya sauko kasa kowa na kallo iya kan mu'jiza kenan sanan duk abun da suke so ba wanda bai nuna musu ba sahabi ne fa kafiya musulunta yana makka raƙumin shi ya ɓace yan nemi raƙumin nan ya rasa sai ce duk wanda ya ga raƙumin nan na ba shi dinari miliyan kaza sai gari ya ɗauka gari ya ɗauka kama yanzu ragon sarki ya ɓace sai sarki ya ce duk wanda ya ga ragon nan na ba shi dubu hamsin kawai sai san gari ya waye matasa cikin daji za a kare wani yawon ne ba ko to dubu hamsin wasa na yanzu kaga kowa sai shiga neman ragon sarki to shi sai shi wannan bawan Allah sai ce duk wanda ya ga raƙumin nan na ba shi dirhami miliyan kaza sai mutane maka suka fara neman raƙumi kowa na neman raƙumi ba wanda ya gani sai wani ya ce masa kai ka daina wahala akwai wani mutum yana madina yana magana da Allah kuma sunan shi annabi ka je wajen shi zai gaya ma inda raƙumin nan yake Ha? to shi da ke neman raƙumi da kuɗi mai yawa an ce je madina ai kaga sauki ya samu sai ce in na je wajen shi zai faɗa min da raƙumi na yake aka ce kwarai kuwa sai shirya ya kwana ya tashi ya kwana ya tashi sai zo madina da ya zo madina sai yana tambaya sai aka nuna masa ainihi inda zai je iske manzo Allah kuma manzo Allah sallama yana nan masallacin nan nashi nan ne gidan ai masallacin da yake ba kowa san wurin ba inda mimbarin nan nashi yake aje ga kabarin shi ga mimbarin ba su da nisa kabarin nan nashi ɗakin sai da Aisha kenan ɗakin da ke gehe na Hafsa ne ɗakin da ke gehe na Zainab ne ɗakin da ke gehe na Ummu Sauda ne ɗakin da ke gehe na Maimuna ne ɗakunan na kewaye da wuri kuma suna kusa da masallacin lokacin masallacin ɗan karami ne to yana zaune wajen masallaci tare da sahabbai sai ga wannan bawan Allah da raƙumin shi ya bace da ya zo ya iske su da zaune sai ce a fi ku Muhammadu shin cikin ku akwai Muhammadu aka ce aka yi shiru ka san ba a iya kiran sunan shi haka nan amma da jin wannan magana kai ka san ba kauye ne ya fito daga kauye ne sai sabai suka ce na'am yana cikin mu ina yake sai aka ce ga nan da yazo sai ce raƙumi na ne bace a makka na yi nema har na gaji kuma na sa kuɗi mai yawa na ce duk wanda ya ga raƙumin nan zan ba shi kuɗi mai yawa aka ce ba za a ga raƙumin nan ba sai na zo wajenka kai kana magana da Allah kai zaka iya ka gaya min da raƙumin yake to tunda kana magana da Allah ka gaya min ina raƙumi yake manzala sallama yana murmushi manzala haka yayi masa balarabin na tsaye sai annabi yayi haka da hannu sai ce ko raƙumi ne can sai ce shine sai ya kalli annabi ya ce lalle kana magana da Allah raƙumin na makka a cikin daji annabi na madina amma annabi ya yayi masa labule haka ya ce shine can ya ce shine can sai ce lalle na yadda kana magana da Allah to amma abin da nake so tun har ka bari na ga raƙumin ka ɗan jawo raƙumin ya zo kusa da madina ya baro dajin maka ya zo kusa da madina yana tsaye sai mazala ya yi haka da hannu kamar ya ja giya sai ga raƙumin can kusa sai ya sake ya kalli annabi ya ce na yadda kana magana da Allah babu shakka kana magana da Allah to amma abin da nake so yanzu ka jawo raƙumin ka danƙa miyar giyan a hannuna ka sa ni ya giya a hannuna sai maza Allah ya haka ya ce kawo hannu ko da ya mika hannu sai annabi ya danka mai ya giya ga raƙumi tsaye ga giya raƙumi hannunsa Allah magani bai ba in magani ne ko to nan mu'ujiza ce ta annabta sai man sai ce ma annabi tunda ya riga ya bada kuɗi mai yawa a makka abun ya gagara sai ce ma annabi sallama me kake so in baka faɗa min duk ina abin da kake so sai mazala ce ni ban son komi abu guda nake so ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ce ai wannan shi ajiyayye ne maganan faɗin wannan kalma ai bai taso ai dole ma an faɗi wannan kalma ban jin shi mai zan yi maka annabi ce ni abun da nake so kenan to wannan sanadiyan wannan sai ya musulunta kuma sai ya koma yana musuluntar da mutane to wannan kaga aya guda wa yurikumu ayati yana nuna muna yana nuna muku ayoyinsa da yawa to wannan kaga ai sa'a mu'jiza guda ya gani gashi ya imani amma akwai wanda za a nuna mu'jizozi kala kala kala kala amma kuma waje anna ala qulubi ake natnan yabqa wa fi adanihim waqara wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka sai mu taushe zuciyan mu taushe kunnen ga ayoyin suna gani amma ba daman su yi imani me yasa ba za su yi imani ba haƙar kalmatul azabi alal kafirin wai wannan kalma na la amla anna jahannama min jannati wan nas ta rigaya saboda ka duk abun da za a nuna masa kuma har yanzu abun haka yake yanzu na in kai wa'azi kai wa'azi shi kai ka ji wani magana yana magana kamar ya ji ya gani shi yaushe ya je gani yaushe ya gani in ka matsa sai a ce wai in shi wai ka dami wai wai mutu ya taso ne kai kai har yau kaga wanda ya mutu ya taso wani lokaci muna magana da wani bawan Allah sai ce min wani mamaki kuke bani wai mu ke bashi mamaki wai an gina kabari dan karami a tura mutum sai a ce wai zai tashi alkiyama ya zai ya tashi dan wannan ramin da aka tura shi amma wai mu ke bashi mamaki ni ko bai san shi ke ban mamaki ba eh to har yau in Allah bai ga dama ba sai ya nuna mutum aya mu'ujiza ga abu hili kana kallo amma sai Allah ya hana imani shi yasa Allah yake kafa hujjoji na nuna muku abubuwa da yawa wa yurikum ayati wa nazala lakum minas sama'i rizqa na sauka muku da arziki daga sama yanzu nawa ke ruwan sama sai Allah idan bai ruwan ba sai a koma a ta roƙon shi a ta roƙon shi a ta roƙon shi in ya saukar da ruwan wa zai hiddo da kirin shi ke hidda kirin kuma iyakanka ka ɗiba ka kai daji ka gina rami ka turbuɗe ka dawo gida kwari sun canye a tsuntsaye sun canye wa kan ba fa ko oho kai dai ka dawo gida ka kwancin ka kai dai yana can daji a yi maka aiki kuma yi maka za a yi shi zai sa a fake abin shi Allah zai sa a fake wannan abin da ka zuba cikin ƙasa domin idan ba a fake ba kwarin za su kwashe sannan Allah ne zai zubo ruwan sama kuma shi zai kubbuga maka da cirin kuma shi zai sa ya rinka tafiya kai din nan da ka shuka masarar nan baka san lokacin da masarar nan ke girma ba baka san lokacin da yake tashi ba saboda haka komi Allah ke maka shi yasa ya ce wa ma yatazakkaru illa man yunib ba mai gane irin waɗannan abubuwa da muke faɗin ji Allah illa man yunib sai wanda muka yi baiwa mai dawowa zuwa ga Allah mai fahimta zuwa ga Allah shi ke gane irin wannan in ya gani sai ce Allahu akbar wallahi aikin Allah ne Allah ya gagara ai wannan ba mai iya wannan aiki sai Allah na'am
ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله كبوتا مع الله أبوتا مع الله مخلصين له الدين سأنا أنا من صرك كيواغا الدين شي فا الله فهكوما نسيل الله شي Allah fa ba a bauta masa da kankana ma ka bauta masa sai da shi yake so ya ce in za a yi bautar nan sai an tsarkake bautar nan an hidda shi daga cikin dauda baka yi don wani ba baka yi don a gani ba baka yi don a faɗi ba baka yi don a yabe ka ba a'a duk wannan kayi ne tsakaninka da Allah idan za ka yi abu saboda wani ya yabe ka ko wani ya faɗi shi kenan sai a bakka sai rana alkiyama idan an tada alkiyama sai a ce duk yan aljanna su ce aljanna kowa ya wuce aljanna yan wuta su je wuta ko ya wuce wuta to waɗanda ke aiki don wasu suna nan wani hisabi kowa ya wuce kai ku bai kuke nan to wallahi mu har yanzu ba kai mu aljanna ba to mala'iku ku kai su aljanna sai suna tafiya suna jin daɗi kamar za su shiga aljanna sai sun zo bakin kofar aljanna sai wani ƙaho ya fito dogo sai ya tokare kofar aljanna in za a shiga sai ƙaho ya hana in sun dawo ba sun lalaba babu komi in sun zo za su fitar kafa ya ciro ya hana shiga aljanna ah ayi ayi shiga aljanna ya gagara sai Allah ya ce to shikenan tunda aljanna ta gagara malaiku ku kai su wuta sai a gargado su sai a kai su wuta ubangiji me kuka yi to waɗannan da kuka yi bautan saboda su ku je su saka muku ba ku yi don ni ba saboda haka yake ce wa abdullah mukhlisin lahu din duk wanda zai bauta ma Allah ya tsarkake ba wai bauta ba duk abun da zaka yi kai don Allah kada kai don wani ya salam wani nan ba kun da zai iya maka abu shidda mutum bai iya maka su ko waye shi ko da zai maka sai dai roki Allah ya yi maka su shida ne na ɗaya ba mai iya raya ka sai Allah ba mai iya kashe ka sai Allah ba mai iya sa maka ciwo sai Allah ba mai iya baka lafiya sai Allah ba mai iya azurta ka sai Allah ba mai iya talauta ka sai Allah wayannan Allah ke maka da zarar kuma ka fahimci haka ka zauna lafiya da kowa to ba za ka samu hijabi ba shi ne sufa yake kira hijabi wai wani mutum ya zan maka dodo kana gani in ba da shi ba ba ka yi me yasa ba ka yi ran da babu shi ba ai na sha gani mace ta haihu yanzu yanzu nan ta haihu kuma ta mutu ko ba ta yi ba eh kuma dan ya girma ashe ba ita ke rayawa ba kenan inda ita ke rayawa ya kamata dan ma ya mutu amma kuma da yake Allah ke rayawa sai Allah ya raya din sai dan ya girma karshen ta ma fara da shi to saboda ka duk abun da zaka yi kada ka yi don wani ya gani musamman bauta ka yi shi don Allah kawai in ka yi shi don Allah Allah na tare da kai idan Allah ya kafa ka in Allah ya gina ka in duk duniya ta tafi tana neman ta ture ka ba ta iyawa shi Allah shi zai gadin ka to tun haka ne to kai aikin ka don Allah kawai ka daina tafiya kana waiwaye a cikin ibada ba a yi wallahi ka subhanallahi nan ga su suruki na can ga su wane sallan gama dole a yi mai kyau sai ka tsaya ka yi sallan ka mai kyau idan ka koma inda kowa bai nan to yanzu Allah akbar sami Allah liman ga assalamu alaikum Allah akbar ya to wancan don su kai wannan don wa kai kenan ba wanda kai don Allah idan azumi ne kake yi to bari kai azumi kowa na gani kilan ka koma daji ko ka shige daki ko ka je wurin wanka sai a raba ruwan biyu a shanya rabin bokiti a watsa rabin bokiti a hito mutum nan ke irin wannan so da yawa ake irin wannan wurin wanka sai a cika ciki kuma ya dawo ya hito ya tushe da kamar wanda ya je wani aiki wai shi ya gaji kuma ba gajiya ba ne cikin shi ne cika shi yasa ya gaza shaidan ne duk ana irin wa'annan abubuwa to bautan Allah Allah ake yi wa in dai har zan yi azumi ba don Allah ba in boye in sha ruwa to duk duniya ba wanda ya hana ba wanda ya hana ne sha ruwan nan fili tuna ba abin da mutum zai ne tuna ba don kai nike yi ba don kai nike zan wahala don kai ne to shi yasa Allah yake cewa fada'ullaha mukhlisina lahu din ku bauta ma Allah kuna masu tsarkakewa walau kariyal kafirun ko da kafirai sun ki ku sun ki abin ku dai ku bauta ma Allah kuma haka magana take ka tafi akan bauta ko da duk gidanku an kika ka tafi akan Allah ko da duk yan uwanka sun kika ka tafi akan Allah ko da duk abokanka sun dare maka kada ka waiwayi kowa kai dai ka tafi Allah nan zai taimake ka na'am
رفيع الدرجات ذو العرش يغيث الروح من به على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق
wai wata yarinya ce budurwa ce bata yi aure ba a zamanin manzara sallama amma ita ta yi imani da annabi amma iyayenta yahudawa ne su ba su yi imani ba sai ana ba ta labarin annabi sallama sai aka ce mata babu wanda zai zama mumini sai wanda ya fi son annabi akan iyayensa sai ta ce a to abu mai sauki ni ka na fi son shi akan iyayena to abun ka ga mace sai ta je ta sami mamanta ta ce mama annabin nan namu da na yi imani da shi na fi son shi akan ki ni din kin fi son shi akan yana ta ce kwarai to bari in babanki ya dawo ki gaya mishi kina iya gaya mishi ta ce to zan gaya masa sai uban ya dawo to ga baban ki nan je ki gaya masa ce baba annabi nan nawo to na fi son shi a kanka kin so annabi a kai na ce ta ce kwarai to ashe tana da yanne maza sun ji labari ke yanzu kin fi son annabi na kan iyayenki ta ce wallahi na fi son shi akan kowa gidan nan na fi son shi akan komai suka ce to lallai al'amarin ki ya fara girma sai suka fita wajen gari sai suka tara guma-gumai na itace sai suka hasa wuta sai suka zo suka kira ta tun da yannan tare suna tafiya da ita suna fira har suka zo gindin wutar sai suka ce maganan ki na ɗazu ko maganan ki na jiya kin ce kin fi son annabin nan akan kowa ta ce kwarai to idan da gaske ne kina son annabin nan fiye da kowa shiga wutar nan don annabin nan sai ta shiga cikin wuta sai ta zauna sai wuta ta shi babba sai rufe ta tana zaune ciki to yanzu kan da wutar da ta zauna sai wutar ya kama cin ƙasa sai wutar ya biyo su da gudu mai wutar ya maido su cikin madina a guje wuta na zuwa ba da gudu suka sheko gari suna kuwa subhanallah wutan daji wutan daji to sai aka ga wutan yana kokarin ya girma to abun da ake koyo har aka bayyana shi aka yi maza maza aka je aka sami manzala ya rasulullahi wallahi ga wuta can a daji fa amma wutar ya girma wutar ma ya kusa shigo gari an zo a gaya maka an ce wutan daji ne sai ce a'a ba wutan daji ba wuta ne aka hasa wai a sa masoyiya ta ciki a sa masoyiya ta ciki ni kuma min duk mai sona bai shiga wuta haramu alaihi naru kalbu a habbahu duk zuciyar da ke so mazala bai shiga wuta mazala sun sana ce aliyu je ka ce wutan ta mutu sai na ali ya zo ga su su ma kowa duk gari ai tarko tarko hankali ya tashi aliyu zai ce wuta ki mutu sai wutar ta mutu zama guda to ita tana ina ko da aka zo sai aka iske ta zaune bisa garwashi tana cin apple wannan apple din nan gashi danye sharkaf tana ci tana dariya jikin tana walƙiya tana kamshi ke in ba cikin wuta yi yanzu ce ina aka yi wuta ai ita bata ma ga wuta ba wai ana nuna cikin wuta ta gina ta ce wallahi ba ta ga wuta ba ita dai ta ga ana kawo mata abincin aljanna kala kala tana ci wa budullah mukhlisin lahu din ta so annabi ta so Allah da gaskiya kuma ta ga ma iyayenta da gaskiya take so Allah din ba da ƙarya ba da munafinci ba to duk in zaka bauta ma Allah ka bauta masa da gaskiya kada ka yi don wani mai shin nan bai iya maka komi oh ya salam bai iya baka gidansu akwai talaka kowaye shi kowaye shi eh hatta shugaban kasar nan da zaka je yawan shi duk suna ta suna kiyo talauci ma ishe su to kaga da yana da iko don da azurta su bai iyawa Allah kada ke azurta kowa da kowa sau da duk abun da za ka yi ka yi don Allah ko a fili ne ko a ɓoye ne ko a bayyane ne ko a sirce ne ka yi don Allah kawai Allah nan yana ganin ka kuma shi zai saka maka shi kadai ke iya taka maka birki ba dan adam ba man khafa Allah khawafa kullu shay'in haka manzo Allah ya ce annabi ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah komai ma zai ji tsoron shi idan ko baka tsoron Allah sai ka kama tsoron kowa na'am daga lokaci yayi
الحمد لله الحمد لله رب العالمين Allah saka mana da alkhairi Allah saka alkhairi Allah kara himma Allah kara tarki Allah kara ilimi a wannan mai tamana fagana cewa assalamu alaikum malam nuna hukuncin matan da ke rike rigar mijinta ta ce a sake ta in ya san ya haihu ga uwarsa da ubansa kamar suka samu kamar suka samu matsala sai ta rike rigar mijin sai ta ce lalle san sake ta in ya san ya haihu ga uwa da uba
eh ita ta gaji uwarta ne shi kuma ya kamata ya gaji uban shi ita haka su mata aka sani su uwa suke gado irin ɗabi'unsu kenan shi kuma sai gaji uban shi da haƙuri in ta rike rigan ta ce ya sake ta sai ce wallahi shi bai iya sakin ta sakani ya ce wallahi ni ban iyawa wallahi ni ina son ki ba zan iya sakin ki ba eh sai da ke kin gaji ki sake ni saki rigan ki eh a to ita za ta sake shi don ta saki rigan ko ba ta sake shi kenan ba ya saki ta saki rigan ko amma shi bai iya sakin ta ko ai bai biye mata don ba hankalin guda ba ba wayon guda ba ba al'adun guda ba muna da wani babban malami ana kiransa shi abokar cuta idan ka zo ka ce masa matana ta dame ni kaza kaza sai ce ka yi haƙuri gidansu ma ba a iyawa ne aka baka da ana iya gidansu da an aje ta sun gaji ne suka baka kai maka je ka yi ta haƙuri kuma haka abin yake mace haƙuri ake da ita mafi yawa irin hankalin da Allah ya musu kenan annabi sallallahu ya ce karkace suke idan ka nemi ka miƙe su sai abin ya kare kai iya kokarin ka zaka sa ta hanya ne ita ko wurin ta kai ne taface makiyinta to abin da suke cewa duk sanin ba ta maki kaman ka kuma wai kai na mijinta to me kawo zama da maki cikin daki kai fa ka ganta ba ita ta ganka ba kai ka auro ta ba ita ta auro ka ba kai ka biya sadaki kai kai komai kai ka bata masauki amma ta bushe iska sai ta ce kai ne gagaru mai makiyinta ni wallahi tallahi na san kadara ne dama baka so na to ai kadara ma sai aka yi ki dama saboda haka shi in ta ci kwalansa ya yi haƙuri ya lallashe ta wata rana wani abu ya faru a kayama wani mutum ne na san shi sosai ya yi fada da matar shi kuma na san matar sai matar ta mare shi da ta mare shi sai aka ɗauki magana aka kai fadan sarki sarki ya rasu sarki ya rasu da aka yi magana fadan sarki menene wallahi rake da mari na ta yi sai fadawa kowa duka ya kama dariya ashe shi ma sarki jiya an mare shi ashe shi ma an ci kwanan shi cikin gida ai mai irin haka ne to gari ya waye sai ga wannan ya kawo nashi matsala lafiya wallahi wani kai mari na ta yi sai ce to kai hakuri mana gare ka aka fara ai ba gare ka aka fara ba ka je kai ta hakuri ai kowa ma hakuri yake bai zama a ƙarshe tunda ba gari kaka fara ba kaga dai ba dama a ce kai mai martaba ma fa ai mai ba a magana ko sai dai a ce gyara zaki gyara kinki zaki gyara zaki sai aka ce yayi haƙuri to har kullum irin haka ya faru da mace haƙuri ake yi in ka biya musu kullum sai ka sake su kullum ita wurin ta baka iya bane kullum mace yana da wahala muka samu mace ɗari masu gode wa mazansu su kullum namijin bai kyauta bane bai na kwarai bane abin nan ta bai kai habba malam namiji sai gidan wane mijin su wance ai shine namiji kai ta wani tare da nata kuma su wancan nan bai kai natan komi ba ba saboda ka mijin yayi hakuri kada ya sake ya dai lallaba ita ta sake shi
alhamdulillah Allah saka alkhairi tambaya na gaba na cewa malam menene hukuncin matan da mijin mijin matan da mijinsa mijinta ya sake ta saki daya amma ta rantsa ta ce saki uku ne kamar a gidansu kenan
shi saki guda ya mata eh na'am ita ta rance ta ce saki uku ne kenan ita ta gama son shi ba ta da bukatar shi ba ta son shi ne kuma ita maraba take nema da shi to idan abin ya zama matsala shi ma ya yi haƙuri kawai ya batta a saki ɗayan ba sai ya ƙara ba ya rabu da ita ai saki ɗaya yana har yana nisan ta mace saki biyu yana nisan ta mace ba wai lalle sai saki uku ba idan ka saki mace saki ɗaya ta yi jini uku a gidansu shikenan ta tashi daga matarka tana iya auren kowa in ta yi al'ada su uku a gidansu idan ko ba mai al'ada bane ta tsufa ta wuce al'ada ko yarinya ne da ba ta fara al'ada ba in ta wata uku a gidansu shikenan tana iya auren kowa in ma saki biyu ne ta yi wata uku a gidansu tana iya auren kowa domin ko kai ne zaka maido ta sai an sake daura aure sai an sake daura aure saboda haka tunda shi yayi saki guda ne ita ta yi tsaye akan uku ne ita ne ba ta son shi to tunda ba ta son shi ko yayi hakuri ya batta a gudan ta dauka uku din su rabu yana yi wa Allah bashi wanda ya fita alkhairi
Allah saka alkhairi wani wani tambaya kuma cewa menene hukuncin mace wanda ke yawan zagin iyaye kuma iyayensa kuma yana aibanta su iyayenta ko iyayen miji iyayen mijin da
ta zagi iyayen miji to ba ta da tarbiyya daga gidansu alif na cewa la'ana Allahu rajulan sabba abuwaihi Allah ya la'ani mutumin da ya zagi iyayensa sai sabai suka ce ya rasulullah ya mutum zai zagi iyayen sai ce na wani zaka zaga ya zagi naka to me kai ta zagi iyayen miji ai iyayen ta ne in ta gamu da mai hushi shi ma sai zagi nata an yi banna kenan in ta gamu da wani ma mai hushi shi bugunta ma zai yi an yi banna duk ya kwarai takan ɗauko tarbiyyar kwarai daga gida shi yasa anan su ke cewa in za ku yi aure ku auri mace saboda abu hudu ku auri mace hudu in ji manzon Allah masu abubuwa guda hudu su annabi ya ce aura ya ce na ɗaya ka auri zuna spain ka auri mace saboda dangantakan gidansu yan gidansu wane ne ana aure saboda nasaba manzala sala ya ce kana iya ka auri mace saboda kuɗinta ai mata nan ne arziki ne to barin aure ta arziki ne yana yiwuwa neman sarrafa shi a cikin sha'anin addini kaga ana auren ta saboda arzikinta manzala sala ya ce ka auri mace saboda kyawunta kyakkyawan mace ne kowa na son ta kana iya auren ta kai ma abin alfahari ne gare ka na hudu annabi ya ce ka auri ne addini ya ce na umarne ka da mai addini duk abubuwan nan Allah zai tattara karkashinta saboda su hudu ne Allah ya ce aura ka auri mai addini ita annabi ya faɗi duk yadda ke da addinin gidansu abin da yasa aka ce ka auri mai nasaba ana ganin suna da tarbiyya gidansu don duk babban gida ana sa hasashen za a samu tarbiyya a gidan kuma ana gani ai yan gidan wane ne tana da mukami irin maganar na ya kwanaki sai da hafsa ta gaya ma aisha ta ce ke ɗiya abubakar ni ɗiya umar to menene kaga tana mukami tana magana akan mukamin ta kenan to amma annabi ya ce dukkan su ka auri mai addini idan ka auri mai addini Allah zai tattaro maka duk wa'annan to duk mata da kaga tana zagin iyayen miji bata gadi addini gidansu ba bata gadi tarbiya gidansu ba bata gadi mutunci ba kuma abin da ta gada wurin mamanta kenan don ita mace in za ta zo gidan miji mafi yawa da ɗabi'a uwa take zuwa abin da ta ga uwar na ma babanta to shi ma za ta zo ta yi ma mijinta saboda haka mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah annabi ya ce kun fi yawa a wuta ba a so ku shiga wuta kuma kun fi yawa ku ji tsoron Allah kuma ba komai bane irin ɗabi'an maza ne shi ke kai ku wuta mace ba abin da ke kai ki da wuta sai haƙƙin namiji mafi yawansu duk suna bin Allah kuma bin Allah ma na da rauni amma duk da haka Allah ya yi haƙuri mace ne fa tana sallah fa amma ɗanta zai yi tsari sai ga tana ma mai wayo wai a miƙo mata buta in an ba ta buta sai ta ɗan bubuga ta ɗan bubuga ruwa wurin jariri shi kenan ta shiga da sallah kai kaga sallah wurin nan to kaga amma kuma hankali ake ta haƙuri da abin in sallah ne ya rage in azumin ne ya rage in hajjin ne ya rage shi yasa aka ce ku bi mazanku aljannan ku na karkashin kafan mazanku amma kuma sai bin mazan ya zama matsala hakina zagin iyayen namiji ai baya da kyau wannan ki bari kada ya zagi naki
alhamdulillah Allah saka alkhairi kuma na gwada cewa ni ke da makwabci mai arziki a unguwa amma zai taimako zai taimako sai ya taimaki masu arziki yan uwansa mu talakawa bai taimakon mu kuma bai ba mu komai sai dai masu arzikin yake yake bawa wai wannan haka din yayi a ina ruwansu da shi su roki Allah ya ba su wannan maruwaci ne ba mai arziki ba ya ce suke da gungumannen maruwaci a unguwansu wanda baya kaunan Allah da annabi in ya ɗabi dukiyar shi sai ba masu dukiya yan uwansa ba don Allah yake ba su ba yana ba su ne don su ma su bashi in don Allah zai yi talakawa zai ba inna masarakatu lil fuqara wal masakin Allah ya ce sadaka a ba talakawa da da miskinai amma ka dauka ka ba wancan ai ajiya ne kai ran da shi ma harka ta shi ma a kawo masa to kai ko baka da ko kobo ya baka ya baka don Allah eh ya baka don Allah kenan dama kuma aikin ba na Allah bane su ya kuri
alhamdulillah tambaya na gaba yana cewa malam ina iya bin mai ranka sallan azhar ne kuma ana bin sallan la'asar
shi yana azamar kai ana bin ka la'asar to da azamar da la'asar ai ba ma niyyar su guda ba ma hanyar su guda ba eh ba su ko kan hanya guda don haka ba zai bi shi sallah ba sai dai ya yi nashi la'asar shi kuma wancan ya yi nashi azafar
na Allah saka alkhairi daga za mu tsaya na son wasu wani tambayoyin zuwa gobe ku wani so da kawai
a bada a gani
jama'a muna ta baranta barmanin sallah da zikiri a taimaka mana da tabarmi na sallah da zikiri da kuma butoci muna faɗi ne a taimaka mana don alfarma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya muna zai muna ne don girman manzan Allah ba don mun isa ba don ba don manzan Allah za a taimaka mana
da ana ga tabbata kamar da an amsa wannan tambaya ne don makamancin sa ne nawa kan batun saki ne a saki uku ita take cewa lallai an yi mata kuma shi miji ya ce bai sakin bai kai uku ba kuma ta samu shaidu kwarai da gaske na cewa saki uku ne an tabbatar haka shi kuma mijin da ya ka je wurin ah, bayani sai ya ce saki ɗaya yayi kuma ya san saki uku yayi to ai da magana miji ake aiki na'am da magana miji za a aiki don shi ya sakin kuma ya ce guda ya yi to da magana shi za a yi in uku ne ya yi guda shi da Allah amma magana mijin za a ɗauka saura kila makiyan shi ne kaga ko biyu ne ko guda ne suna ce gaskiya uku ne wani ma yana son ta sai ce wallahi gaban shi aka yi uku ne alhamdulillah tambaya na ƙarshe a wata ta tambaya amma ba ba rubuce ba ta ce ita ce ma irin ma- mai nima yana neman ta to sai iya kuma suka ce lalle sai ya aure ta shi ita kuma shi kuma mashayi ne ita kuma ba ta su tare mashayin giya wai wani irin shawar malam zai bata shawarar da zan ba ta fahimta ba to iyayenta kawai to ta roki Allah ya bata na kwarai ya za ta aure mashayin giya kuwa ina za ta aure mashayin giya in kaga haka yana dan canji a hannun shi kenan iyayen na so su fata cikin wahala sai ya je ya sha giya sha biyu da ruwa zai ta muku ta sha giya ya gidan ku ya yi kaza ta yaki to ka ji magana alarama kila ko uban abokin shi ne tare suke shan giya shi yasa ke kokari ba ta biyar amma ya za a dauki yarinya a ba mashayin giya wanda bai sa abin da yake ba kullum sakin ta zai ta yi sannan kuma ya ga dama ya shawo ya zo duk ya ta bugunta duk yana iya kasancewa da baya a koma ana cewa lai ba a san mashayi bane da ba a bashi ba a an sani sada kuskura a gwada
ita mata ƙarshe shi ne- shi ne eh, cewa wai a azumin sarkawa wanda suke kamun kifi suna nuta cikin ruwa wai azumin na nan ko dai akwai gyara
idan ru- idan ruwan bai shiga a kunne bai shiga ta hanci bai shiga ta ko ina to azumin na nan amma idan ruwan zai shiga ta kunne shige cikin ciki azumi zai lalace don alkur'ani ya ce alam takun abdullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ba kasan Allah na da yalwa ba in nan ya kiya a shiga nan kamun kifin mana sai a bar shi tunda suna yi da daddare sai a yi da daddare ko kuma ai ba dole bane sai a nutse cikin ruwan amma in dai za a nutse cikin ruwan fa ruwa ya shiga ta hanci ko ruwa ya shiga ta kunne ko ruwa ya shiga ta idanu to zai bata azumi sallan da za a yi yau بسم kenan الله الرحمن الرحيم ومن صلى ليلة العاشرة wanda ya sallah dare yau من شهر رمضان a cikin watan ramalana أربع ركعات raka'a hudu ne اقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة kowane raka'a daya za a karanta fatiha وآية الكرسي مرة ta ayatul kursiyu kafa daya Allahu la ilaha illa huwa kin hayyul qayyum shine ayatul kursiyu فإنا أنزلناه مرة da inna anzalna fi lailatul qadri kafa daya وقل هو الله أحد ثلاث عشر مرات zai karanta kul huwallahu guda goma sha uku
لا يقوم من مقامه yana zuwa raka'a nawa
ركع فضو raka'a hudu sallama biyu fatiha daya ayatul kursiyu daya inna anzalnahu kafa uku daya inna anzalna kafa daya kul huwallahu kafa goma sha uku na'am لا يقوم من in baka iya ayatul kursi ba baka iya ina zana baka karanta kul wallahu duka kenan kul wallahu goma sha biyar kenan kowane raka'a eh لا يقوم من مقامه ba zai tashi daga nan inda ya sallah ba حتى ينادي المنادي har sai Allah ya sa mala'ika ya kira shi يا عبدي ya kai bawa na قد غفرت لك ذنبك na yahe maka dukkan laifinka ما تقدم وما تأخر abinda ka aikata da ma wanda zaka aikata da baya وكتب الله له ثواب السبعين صديقا Allah zai baka lada na siddiqi saba'in irin su sayyidina Abubakar Abubakar za a baka lada mutum saba'in وسبعين شهيدا za a baka lada irin na shahidai irin sai na umar guda saba'in
ثم يقرأ يا لطيف مئة in ka gama ka karanta ya laɗifu ya laɗifu Stop. bonus ɗin ya yi yawa an gafarta ma laifin da kai da ma wanda za ka yi ka san inna fadla bi yadillah yuti man sha falala na Allah ne kawai wannan shine falala raka'a hudu kai kokari kowa ya yi shi raka'a hudu sallama biyu fatiha daya ayatul kursi daya Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kafa daya sai inna anzalna kafa daya idan baka iya Allahu la ilaha illa huwa ba in ka karanta Fatiha kai qul huwallahu ka karanta inna anzalnahu shi ma inna anzalna din in baka iya shi ba ka karanta qul huwallahu sanan kuma zaka yi qul huwallahu guda goma sha uku kaga qul huwallahu ya zama sha biyar kenan raka'a hudu sha biyar biyar ya zan guda sittin kenan in ka gama sai ka yi ya laɗifu ya laɗifu ya laɗifu in ka mance ka kira ya rahamanu ko ya rahimu ko duk sunan Allah ka kira ya yi kafa ɗari cikin tasbih guda to kana tashi sunan ka gafartacce kawai duk wanda ya ganka ya ce sanu dan aljanna ga wanda ka gafarta mu jiya da daddare sai dai da sai kuma in ka je ka dabka don mutum wahala gare shi an rabu da mutum don ka gana gani mutum wai ya wuni da azumi ya wuni da azumi amma wai da ya fara bude baki wurin gidan giya zaka iske can zai bude baki to ni aka yi ni aka yi wanda ya wuni da azumi jama'a ku yi hakuri mun ce a karatun mu za mu yi bayanin waya ba mu kai cikin ayoyin ba ne in mun kai za mu yi bayanin handset idan aka yi shi da ayoyin alkur'ani da notutukan da yake dauke da su kowane noti na dauke da aya kamar da na yi muku bayani sannan kowane guda in babu notin wai ba za ta yi aiki ba ba za ta tafi ba saboda ayan nan da ke cikin sirrin nan duk abun da ka gani cikin duniya kuma haka yake tafiya da ayoyin alkur'ani babu guda da bai dauke da ayoyin alkur'ani saboda ka insha Allah idan karatun ya kai za mu yi bayani in Allah ya da sanan ina gani in Allah ya da daga gobe ku yi hakuri za mu fara tarihin yaki ya kamata mu ba da labaran yakukan da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam da yakukan da sahabbai suka yi a ciki mu ma za mu ƙara samun kuzari da jarunta sanan idan ba mu mance ba bara ne ko bariya muna da alƙawalin yakin ma da ladan gida rasul gaul eh akwai yakin rasul gaul da muka ce za mu yi tarihi wanda na ce muku kanshi ya yi girman tire kafiri ne amma kafirin in kaga kanshi kaɗai ana zama bisa kan saboda girman kan ɗin kafirin kuma ya yi muni kwarai in Allah da za mu shigo da tarihinsa kwanan nan mu yi bayani a kai da ikon Allah da ba mu lafiya da zama lafiya Allah zama da kasar mu lafiya Allah zama da sannan muna so kowa ne ka saurare mu gidan rediyon koro karfe goma na safe nan ma muna tafsiri kowa ya kokari ya kamo ya jirin bayanin da muke yi Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah gafarta mu Allah gafarta mu iyamu da kakannin mu Allah gafarta mu malaman mu da malaman malaman mu Allah gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ya kare mu daga dukkan bala'i Allah ya raba mu da musiba kowane iri Allah ya kare mu daga tsautsayi da hasara Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani Allah ya kare mu da mugunyan kadara Allah ya kama muna Allah ya dafa muna Allah ya iya muna Allah shi muna da kansa Allah ya raba mu da babu Allah ka raba mu da talauci Allah ka yaya mu da talauci alfarma manzon Allah Allah ka wadata mu kai muna arziki mai yawa Allah ka ni'imta mu Allah ka taimake mu Allah ka rufa muna asiri duniya da lahira Allah ka yaya mu da dukkan kurakuran mu alfarma manzon Allah muna mai martaba sarkin bargo addu'a sanatu halu dan toro mari yayi Allah ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta Allah ba shi gida aljanna Allah ba shi gida aljanna Allah ya kai masa duk laifin da ya masa Allah mu roƙe ka alfarma manzo Allah Allah kai masa afwa Allah ka nawwar makwancin sa alfarma manzo Allah sannan ina addu'a ga dukkan wanda ke tare da mu nan Allah ya biya bukatun kowa ba sai na kira sunan kowa ba Allah ya san kowa Allah ya biya bukatun mu kana da manya Allah ya taimake mu da taimakon sa alfarma manzo Allah masu kawo muna tabarma tun kafin su kawo Allah ya saka musu da alheri masu kawo buta tun kafin su kawo Allah ya saka musu da alheri wanda ma suka bada na bara har yau muna addu'a Allah biya bukatun su alfarman manzon Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله كبلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله gobe za mu fara tarihi yaƙi da iko Allah.
Rige-rige.